نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله ina farin cikin haduwa da yan uwa a daidai wannan lokaci mai tarin albarka wanda za mu fara gudanar da wannan taro na karawa juna ilimi a hakikanin gaskiya farin ciki na ba kankani ba ne haduwarmu da waɗannan fuskoki masu albarka abin da nake so in faɗakar ababai ne kamar guda biyu zuwa uku abu na farko mu ɗauka cewa ba mun zo nan gurin bane dan ne in karantar da ku mun zo ne dan mu yi mudarasa abinda ake nufi mudarasa wato karawa junan mu ilimi Mala Ibrahim na jan baki duk kuna kallo تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم إنك لغلام معلم wato lalle kai matashi ne mai ilimi ko wanda aka yi masa baiwa ta ilimi mu'allam kenan wanda aka yi wa baiwa ta ilimi manzo Allah ba da sai da kansa da wannan na'am وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد al-ghadd cikin abu shine tsantsarsa wanda ba garwaya shi da wani abu ba wanda yake son ya karanta alqur'ani yadda yake bai garwaye da wani kuskure ba tsantsarsa to ya karanta ya koye shi a bakin ibnu umma abdu wato abdullahi dan mas'ud kenan نعم وفي صحيح البخاري أن أب- أن ابن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزل أين نزلت ولا أنزلت آية في من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه wannan dole daga cikin falalarsa sai dai malamai suka ce kila wani wanda bai fahimta ba ya dai karanta wannan maganganun nashi zai ga cewa kamar yayi tazkiyatun nafs Allah kuma ya ce fala tuzakku anfusakum ya ce ni dinnan ina daya daga cikin wanda suka fi kowa ilimi cikin sahabbai to amma yayi ta'abiri mai kyau da yace inni min a'lamihim bai ce ba inni a'lamuhum da yace inni a'lamuhum dun nafi su amma ina cikin waɗanda yan an tashi nuna waɗanda suka fito ina cikin waɗanda suka fi din ma'ana ka ga nuna wanda suke da fifiko ilimi suna da yawa shi dai yana cikin su ba kuma shi ne ya fi sauran ba to da haka suka ce wannan ba wai yana nuna haka bane zai tsarkake kansa ba wai ma ya kudu zalika tahaddusan bi ni'matillah yana faɗa ne dan ya labarta mutane ni'mar da Allah masa kuma Allah ce amma bi ni'mati rabbika fahaddis sai kenan sannan kuma yana yin haka dan ya tallata kansa ga waɗanda suka zo baya su zo wurin su koyi karatu saboda mutum ne mai himmar karantarwa da yada musulunci domin ba wai ya faɗa bane wannan tsakanin shi da sahabbai ya faɗa ne tsakanin shi da tabi'ai wanda duk ya fi su falala tunda an yi ijma'in kowane ɗaya cikin sahabbai ya fi dukkan tabi'ai falala gaba ɗayan su ba wani tabi'i da za a samu a ce ya daidai da wani sahabi na'am وكان kuma ممن yana nuna muhimmancin ilimi tunda yake cewa duk daga abin da ya sani amma inda zai samu labarin wani malami a wani gari wanda ya fi sanin littafin Allah kuma ya zanto cewa raƙuma suna isa garin yace larakibtu ilai da na hau raƙuma na tafi garin wato dai kenan wannan yana zabar da mu wajen neman ilimi kar garin da malamin yake mana nisa mutukar muna son mu je mu karatu na'am وكان ممن خدم النبي صلى الله man khadama
وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبنا عليه وطهوره ووساده wa tahurihi وكان صاحبنا عليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم yana daga cikin falalarsa cewa yana daga cikin wanda suka wa annabi hidima fa kana sahibuna alaihi wa tahurihi wa misali idan annabi na cikin halin tafiya yakan rike wa annabi takalma wani lokaci yakan rike masa ruwan tsarkinsa ko alwalarsa shine tahur da mun yi fataha na fa ya zanto kenan ismul ala ne abinda ake yin tsarki da shi tahur kuma tsarki karan kansa in mun yi zamma kenan wa misali shi ke rike da abin shimfidarsa ko abin matashin kansa hatta kala abu musa al-ash'ari qadimtu ana wa akhi min al-yaman abu musul ashari yace ni da dan uwana mun zo daga yaman kuma kasna hinan mun zauna muka dan dade a madina ma nara illa abdullah ibn mas'ud rajulun min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin mu abdullah da mas'ud yana cikin ma ahlul bait liman nara min dukulihi wa dukuli ummihi ala nabi dan saboda yadda muke ganin yawan shigarsa da yawan shigar mahaifiyarsa wajen annabi sai muka dauka shi ma dan gidan ne wato wannan ya nuna yana da matsayi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد بعثه saboda yadda yake yawan zama da annabi har sai ya tasirantu da shiriyar annabi ga shahar Huzaifa na cewa ban san wani ba wanda yake aqraba hadiyan wanda shiriyarsa ta zama mafi kusanci wa samtan haka ɗabi'arsa wa dallan haka hatta tafiyarsa ta fi kamance ce ne abin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi min ibn ummi abd wato sama da abdullahi ibn mas'ud wato zama da shi sai yasa yana kwaikwayon halinsa har ya zanto cewa ya ya tsara sauran mutane kamance ce ne da annabi ko cikin magana ko cikin zama ko cikin wani abu na'am بعثه عمر بن الخطاب إلى wato الكوفة.
sai wannan yanzu in kana son mutum to kana son da abin da ya shafe shi yadda yake sutura yadda yake ci yadda yake sha yadda yake zama yadda yake barci yadda yake zama da iyalinsa da makwabtansa to soyayyar mu da annabi haka ya kamata ta gaba- ta gadar mana kwaikwayon yadda yake ci yadda yake sha yadda yake tafiya amma mutum yana son annabi kuma yana faɗa da abin da annabi ya rayu a kai kaga baya son annabi kenan labari ce kawai na'am بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم وبعثه وبعث أمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما da an ce annuja ba zababbu kenan wato suna cikin zababbu ko cikin sahabban manzon Allah dan haka da Umar ya tura su sai sai suna daga cikin zababbu cikin sahabbai fakta dau fakta dubihi ma ku yi koyi da su thumma amarahum ثم أمره عثمان على الكوفة ثم أزله وأم- وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيء وهو ابن بضع وسبعين سنة na wannan Abdullahi dan Mas'ud kenan sai Abdullahi dan Abbas عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتابة وفي رواية للكتاب allahu al-hikmatu اللهم علمه الحكمة وفي الرواية وفي رواية الكتابة وقال له حين وضع له وضوعه اللهم فقهه في الدين فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله wato بذلك lafazin مدار- habr yana nufin malami sai ya zanto shine malamin wannan al'umma ko alhabru ko alhibru duk ma'anar su daya na'am gashi da kokari wajen neman ilimi da zage dantse da sauransu don haka har ya samu matsayin da ya samu ya ce me فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله مم.
فقال المهاجرون ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن كما تدعو ابن عباس فقال لهم ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب أقول ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم wato da منه yake da ما shi رآه.
zakun fatal kuhul wato saurayin dattijo kenan ko saurayi cikin dattijai ne ma'ana yana nufin shi hankalinsa irin na dattijai shekarunsa irin na yara eh dan alkuhul waɗanda sun kai shekaru 40 haka zuwa makamancin haka ga shi yana dan kasa da shekara 20 amma hankalin shi da tunaninsa da hangen nesa duk irin nasu ne da haka idan an kirawo ku shawara aka kirawo shi ku daina damuwa yace lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul yana da harshe mai yawan tambaya kan abin da bai sani ba na addini ga kuma zuciya wadda take yawan haddace abu ta hankalci abu ta haddace shi summa da'ahum ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه فقال عمر ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا أمرنا أمرنا أن نحمد الله نحمد ذيكم أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا وسكت بعضهم فقال عمر لابن عباس أكذلك تقول قال لا قال فما تقول قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح, فتح مك والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم وقال wato Umar yayi haka domin ya nuna musu matsayin Abdullahi dan Abbas din daga shi ya zo ya ce me fasaranta suka ce ai ana nufin in dai muka nasara ta zo to shikenan mu yi godiya ga ubangiji sai ce wannan ba haka take nufi ba tana shelantawa annabi in dai kaga an bude makka to lokacin mutuwar ka ya kusa dan haka kawai a lokacin sai ka nace wajen tasbihi da istighfari kana roƙon gafara tunda kana dab da mutuwa amma su suka fahimci cewa ayar abin da take nufi da mun samu nasara to mu yi godiya ga Allah eh wannan haka ne a shari'ance amma wannan ba wannan ayar ce take nuna wannan ba in dai wannan sura ta ita ga abin da take nuna wa kamar shela take wa annabi cewa lokacin rasuwarsa ya zo na'am wa qala ibn mas'ud وقال ابن مسعود رضي الله عنه لنع- لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد أي ما كان نذيرا له هذا مع أن ابن عباس عاش بعد الس- بع- بعده ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما اكتسبه بعده من العلم wannan yabon da Abdullahi dan Mas'ud ke ne yace la ni'mat tarjumanul qur'ani ko kace tarjuman ko turjuman duk ɗaya ne ta fuskar larabci la ni'mat turjumanil qur'ani ibn Abbas madalla da mafassarin alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas law adraka asnanana ma asharahu minna ahad inda ya kai tsaran mu ta fuskar shekaru to ai ɗaya daga cikin mu bai sai ya yi daidai wa daidai da shi ba yanzu ma yana kasa da mu gashi ya zama daidai wa daidai da kuma inda sa'an mu ne to da ya za a yi kiran da ya kire mu kenan yace ai ma kana nazira lahu ba wanda zai zama daidai da shi ha zama an da ibn abbas asha ba da husuttan masalatin sana shi abdullahi dan mas'ud ya faɗi wannan magana bai san me ya faru ba domin bayan mutuwar abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas ya yi shekara 36 fama zannuka bi maktasaba ba'dahu min al-ilmi to kuma me ya samu daga bayan ilimi bayan mutuwar abdullahi dan mas'ud kaga wannan magana da yawa na'am وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم kaga wannan abin da zai baka sha'awa wajen sahabbai wato wanda aka tambaya wani abu ya gane akwai wanda ya fi shi sanin wannan abin sai tura shi wajen shi to kuma abin yana da wahala wannan idan ya zanto daga wajen tsarin juna ne dan Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas kusan shekarun su daya tsare kun juna ne da irin su Usama ibn Zaid yanzu suna cikin sigaru sahaba kanana daga cikin sahabbai wanda annabi ya bar duniya galibin su wadannan bai cika shekara 20 ba a cikin su to amma a tambaye shi wani abu sai ce a a je ka tambaye Abdullahi dan Abbas dan yanzu in dai aban kasa ne shine kadai wanda ya rage wanda ya fi kowa sanin alqur'ani shi kansa ba hujja ne shi kansa ba jahili bane ba shi kansa kaza ne amma abin da ake cewa isbatul fadli li ahli al-fadl kenan to wannan yana da matukar muhimmanci musamman a tsakankanin du'a da talabatul ilmi ya kasance akwai wannan itirafin cikin mu duk wanda Allah bai wa falala ko ta shekaru ko ta wani matsayi ko ta wani abu ya kasance muna tabbatar masa da abin da Allah ya bashi na falala sawa'un sa'an mu ne ko kuma daidai muke ko kuma mun dara shi yana da wahala idan ya zanto sa'an mu ne yakan fi haka wahala idan ya zanto kuma kasa yake da mu ta fuskar shekaru abin da yake mai saukin yake ne idan mutum ya fi ka shekaru wannan ba zai iya tabbatarwa da mutum falala amma ba kowa ne ke iya tabbatarwa sa'an sa falala ba ballantana kuma wanda yake kasa da shi ta fuskar shekaru wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzun azim na'am
وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها و- وأعظم خشية إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب, وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يسترهم كل يصدرهم كلهم من واد وا- واسع in charge wannan abin da bayan atawu ke da yake wannan magana atawu bin abi rabah yace ban taba ganin ba majalisi irin na abdullahi dan abbas domin majalisin sa majalisin fikihu ne kuma ga kuma ana samun takawa da tsoron Allah a wajen yace idan ka je masana fikihu suna wajen masana alqur'ani suna wajen masana waka ta larabci waɗanda su adab suka damu da shi su ma suna nan yusaddiruhum kullahum min wadin wasi' yana shayar da su dukkaninsu daga babban wato ainihin gulbinsa ko tekun ilimin da yake da shi dan a cikin tarjama sa an nuna cewa yakan ware kowace rana idan rana akwai ranar da zai ware ya ce yau abin da ya shafi alqur'ani kawai za ta tuna kai sai zanto magana ce ta tafsiri qira'a duk abin da yake da alaka da alqur'ani wata ranar kuma sai ware akan hadisi wata ranar sai ware akan ash'arul arab domin yada ilimi da abin nan dinsa wa qala abu wa'il وقال أبو وائل خطب خطبنا خطبنا خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ولو سمعته ولو سمعته ولم ولو سمعته فارس والروم والترك لأسل- لأسلمت
abu wa'il ya ce abdullahi da abaza ya mana hudu ba a aikin haji a lokacin shine amirul hajji din da usman dan affan na da a wannan shekarar faftata suratul nur sai ya bude bayani yana magana kan suratul nur faja'ala yakra wa yufassir ya karanta wani bangare na ayoyi ya tsaya ya fassara faja'altu aqulu ni ko sai na rika cewa ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mislihi tunda nake ban taba ji ba ban taba ganin maganar wani mutum ba irinsa walau sami'atu faris wa rum wa turk inda a ce farisawa da rumawa da mutanen taki sun ji wannan zancen nashi la aslamar gaba ɗaya da su musulunta wato kaga a lokacin kila da Allah sa akwai tasirin kafofin watsa labarai irin na yanzu da an ji ko ina tun da yanzu ana hudubar idi kowa na ji a ko ina a duniya kuma takan taimaka din waɗansu suna musulunta a waɗansu kasashen tunda waɗansu kawai sallar tarawih da ake nunawa a Ka'aba sallar tarawih ko ba fasar komai aka yi ba amma suke musulunta kaga akwai tasirin wannan sosai sosai a ce dukkan wata hanya ta yada da'awa idan muka samu kar mai sakaci da ita sai mai amfani da ita wajen yada da'awa na'am والله عثمان على موسم الحج سنة 35 وولاه علي على البصرة فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 على 71 سنة Usman dan Affan ya dora shi ya zama shine kamar wali ko kuma babban jami'i mai kula da aikin haji a shekarar ta 35 sannan Aliyu kuma ya sa shi ya zanto gwamnan sa a Basra falamma qutila yayin da aka kashe Aliyu maba ila Hijaz sai ya dawo daga Iraki ya dawo Hijaz fa kama fi Makka ya zauna a Makka thumma kharaja minha ila Ta'if daga baya kuma ya fita daga Makka ya koma Ta'if da zama fa mata fiha sanata 68 ya mutu a shekara ta 68 bayan hijira an ihda wa 70 sana yana dan shekara 71 a duniya to waɗannan kaɗan kenan daga cikin sahabbai waɗanda suka shahara tafsiri wato Ali bin Abi Talib da Abdullah ibn Mas'ud da kuma Abdullah dan Abbas sai waɗansu daga cikin tabi'ai kuma المشتهرون بالتفسير من التابعين مم.
اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وإكرمة وعطاء ابن أبي رباح أهل مكة وهو أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي الآلية ومحمد بن كعب القرظي أهل م- أهل الكوفة وهم أتباع ابن عق- م- مسعود ككتارة وألقمة والشعبي فالمترجم لحياة اثنتين اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة wato wannan sun ake kira madarisu tafsiri fi ahadi sahaba ke ko fi ahadi tabi'in makaranta ko makarantu ko tsangayoyi na tafsiri a lokacin tabi'ai tsangayar mutan makka wadda ab- ɗaliban abdullahi da abbas ne mujahid da ikirma da afa ibn abi rabah sai tsangayar tafsiri a madina su kuma almajiran ubayy bin ka'ab ne kamar zaid bin aslam da abul aliya da muhammad bin ka'ab nil qurazi daga nan sai tsangayar mutan kufa wanda su kuma almajiran abdullahi dan mas'ud ne kamar su katada kamar su alqama kamar su ashabi waɗannan su ne madarasu tafsir fi ahadi sahabi fi ahadi tabi'in yace bari mu fassa bari mu dan yi kawo takaitaccen tarihin biyu daga cikin su sune mujahid da katada sai kin مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ولد سنة 21 من الهجرة وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما روى ابن إسحاق عنه أنه قال أردت المصحف على ابن عباس ثلاث أرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها وكان سفيان الثوري يقول kaga naci sai mutum ya bude alqur'ani kowace aya sai mutum ya tambaya har karshe kuma ba hakan ba wai so ɗaya ba salasa aradat har so uku sauka uku kowace aya sai ya tambaya Abdullahi dan Abbas me bayanin ta ko ina ta sauka ko me bayanin ta da haka Sufyan al-Thawri yace me إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به wannan ita ce shaida da Sufyan sauri ya bayar wannan na cikin tabi'ai yace idan dai tafsirin Qur'ani ya zama ka daga bakin mujahid to ya ishe ka na'am وأتمر تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه مم.
وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به توفي في مكة وهو ساجدا sajidun
وهو ساجد سنة أربع أو مئة على ثلاث وث- وثمانين سنة
wato Imam Shafi'i da Imam Bukhari duk sun dogara da tafsirin Imam Mujahid idan ya fassara aya sukan dogara da fassararsa wa kana kafira ma yanqulu anhu fi sahihi yaso da dama Imam Bukhari yakan suro yakan rawaito tafsirin wata aya daga bakin Mujahid a cikin sahihin littafin Sahih Bukhari Zahabi kuma ya faɗa a ƙarshen tarihin sa a cikin Mizan al-Ittihad bi Naqd rijal yace ajma'at al-ummatu ala imamati Mujahid al-umma gaba ɗaya sun yi ijma'i kan cewa lalle Mujahid imam ne والاحتجاج به كما انا حجه da shi a babin riwaya da haka ya mutu a shekara a makka lokacin yana cikin sujada kaga wannan yana daga cikin hus- alama na husnul khatima mutum ya mutu yana cikin wata ibada ko ta da'a wa huwa sajidun sanata 40 wa mi'a a shekara ta 104 bayan hijira an 83 sana yana dan shekara 83 wato waɗannan bayan Allah sun more sai ga mutum ya aikin kirki kuma ga shi ya rike a duniya Abdullah da Abbas dubu da abin da ya ga shekara 70 da wani abu ga nan shi mujahid shekara 80 da wani abu da manzo Allah ce khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alherin mutane kenan zan to tsawon kwanakin mutum sun yi tsawo kuma yana da aiki mai kyau na'am قتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ولد أكمح أي أعمى سنة 61 وجد في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي وما سمعت وما سمعت أذناي شيء قط إلا- shay'an
وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي wato wannan shine qatada ibn bi'ama as-sadusi al-basri ahafin shi yana makaho a shekara ta 61 bayan hijira wajadda fi talab al-ilm ya sanya kwazo wajen neman ilimi wa kana lahu hafizatun qawiyya gashi da harda mai karfin gaske har shi da kansa yake cewa ma qultu li muhaddithin qattu a'id al-a'id li ban taba cewa wani malamin hadisi ba sai mai ta min inji inda ya faɗa so dai shikenan na rike وما سمعت أذناي شيئا إلا وعاه قلبي كن وانا بستبجن وانا أبو فاتين روسيا تتحدث شيش. وذكره الإمام أحمد وذكره وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل إمام أحمد بن حنبل يا أنبتي مجاهد يا أنبتي كي قتادة فأطنب sai ya yawa- ya yawaita magana sai zikirhi wajen ambatansa فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ya ta kawo mutane iliminsa da fikihunsa da yadda ya san sabanin malamai ko ijma'in su wa tafsir ya san tafsiri wa wasafahu bil hifz wal fiqh ya kuma siffanta shi da cewa mutum ne mai hadda da kuma fikihu wa qala a ƙarshe sai ce kallama tajidu man yataqaddamu dauya a samu wanda zai fi shi amma mislu fala'alla amma a ce daidai da shi to kila kila a samu wanda daidai da shi abinda imam ahmad ya faɗa kenan wa qala وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه yace in dai a mutanen basra ne ba wanda ya fi shi harda dan bai taba jin wani abu face ya haddace shi توفي في واسط سنة سبع و- سبع عشرة ومئة عن ست وخمسين سنة ya mutu a garin da ake kira wasit wato a shekara ta ɗari da goma sha bakwai lokacin yana ɗan shekara wato hamsin da shida a duniya to waɗannan fata ɗan ne daga ciki ɗan tsakurowa ya cikin sahabbai kuma cikin tabi'ai kuma ya ɗan tsakuro kowanne da aka ji tarihinsa da irin hidimar da yawa addini sai ka samu cewa ba ƙananan mutane ba ne shi yasa kaga maganar su take zama hujja cikin addini wajen gano maganar su takan taimaka wajen fahimtar maganan Allah da maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai babi mai muhimmanci shine al-muhkam wal mutashabih wannan yana ɗaya daga cikin muhimman muhimmin abin da zamu karanta a wannan littafi da haka ba sanya lura sosai da sosai akai sai ce mai القرآن محكم ومتشابه يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع مم.
النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب الحكيم alif lam ألف لا
ka kara mimin ne kai ka kara mimin ne kai
ألف لام را مم.
تلك آيات الكتاب الحكيم وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم مم.
ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خي- لا خير فيه وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيح mumtaz wato alqur'ani a cikin sa akwai abin da ake kira muhkam akwai kuma abin da ake kira mutashabih yace yatanawwa alqur'an alkarim bi i'tibar alihkam wa tashabih ila thalathati anwa idan ka tashi yin izna da almuhkam da mutashabih to zaka ce alqur'ani ya kasu kashi uku ta wannan fuska النوع الأول نوعي نفرقه الإحكام العام kasancewar Qur'ani gaba ɗayansa a ce masa muhkam wannan shine nau'i na farko alladhi wusifa bihi alquran wato a ce masa gaba da Qur'ani muhkam ne a siffanta shi da haka kamar yadda Allah ce kitabun uhkimat ayatu fadin sa ce uhkimat ayatuhu kaga ayatuhu gaba ɗayan su kenan kowace aya cikin ayatul alqur'ani uhkimat ma'ana ju'ilat muhkamatan an sanya ta ta zanto muhkam ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان aka rarrabe shi wajen bayani daga wanda yake hakim mai hikima khabir kuma gwani sannan ubangiji ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim wato al hakim anan gurin bi ma'ana al muhkam tilka ayatul kitabil muhkam wa qawluhu da kuma fadin Allah ta'ala wa innahu fi ummil kitab ladaina la aliyyun hakim shi ma hakim anan bi ma'ana muhkam to kaga anan tunda an ce ayoyin littafi muhkam wato gaba ɗaya littafin ya zo mai kenan muhkam haka wa innahu fi ummil kitab ladina la aliyyun hakim ma'ana dai littafin gaba ɗayan sa muhkam al itqan wal jawdatu fi alfazihi wa ma'ani abinda ake nufi da kasancewar alqur'ani muhkam wato ana nufin al itqan tabbataccen littafi wanda aka kyautata shi wal jawda wanda yake kayatacce fi alfazihi wajen lafazansa wa ma'anihi da ma'anoninsa gaba ɗayan alkur'ani kayataccen littafi ne gaba ɗayan ma'anoninsa kyawawa ne daga farkonsa har ƙarshe fa huwa fi ghayatil fasahati wal balagha kololuwa ne shi alkur'ani wajen fasaha da balaga akhbaruhu kulluha sidqun nafi'a gaba ɗayan labaran da alkur'ani ya kunsa labarai ne na gaskiya ba wai kawai tsaro su aka bai da wani marubuci ke zuwa ya tsara labari ya rubuta karshe kuma a yi wasan kwaikwayo da shi Mm-mm. gaske ne akwai waɗansu mutane sun faru a tarihi sunan su ashabul kafi gaske ne an yi annabawa irin su annabi sha'ihu su annabi salihu da ko mutanen da aka turo su zuwa gare su ba yau wasan kwaikwayo ne ko ribata ko wani misali ba gaba ɗayan labaransa gaske ne nafi'a ko masu amfani laisa fiha kadhibun wala tanaqub a cikin alqur'ani babu ƙarya babu tufka da walwala wala lagawun la khayra fihi ko babu zance da zaka ce masa lagawu ya sashen zance wanda ba alheri a ciki wa ahkamuhu kulluha adlun wa hikma gaba ɗayan hukunce hukuncen alkur'ani hukuncin sallah ko na zakka ko hukunci na rabon gado ko hukuncin aure ko hukuncin saki duk abin da alkur'ani ya zartas hukunci ne wanda yake cike da adalci da kuma hikima laysa fiha jawrun babu zalunci a ciki wala ta'arud babu tahomu gama tsakanin wancan hukuncin da wannan wala hukuma safi sannan ba hukunci ne na mai wauta ba hukunci ne na wanda ya fi kowa sani subhanahu wa ta'ala to kaga idan ka kalli wannan fuskar idan an ce al-muhkam ana nufin abin da aka kayata shi ko abin da aka kyautata shi kaga qur'ani gaba ɗayan sa ya zama mai kenan muhkam ba wani bangare da za a ce masa ba muhkam ba gaba ɗayan sa muhkam sai nau'i na biyu shine mai النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى الله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ومعنى هذا التشابه ان القران كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا nau'i na biyu shine at-tashabuhul am siffanta alqur'ani da cewa gaba ɗayan sa mutashabih ne daga farkon sa har ƙarshe allazi wasifa bil qur'an irin tashabuh din da aka siffanta qur'ani da shi gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce Allahu nazzala ahsana al-hadith Allah shine ya saukar da mafi kyawun zance kitaban mutashabihan littafi ne mai kama da juna ko kace littafi ne mutashabihi takasha'irru minhu masani sannan littafi ne da ake maimaita karatunsa kaga siffa ce ta alqur'ani kasancewar sa ahsan alhadith siffa ce ta shi kasancewar sa mutashabih siffa ce kuma kasancewar sa masani da an ce mutashabih mai kama da juna masani wanda ake maimaita karatunsa takasha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum fatun waɗanda suke jin tsoron ubangiji takasha'irru za ka ga suna karkarwa saboda jin tsoron ubangiji sun matalilu juluduhum wa qulubuhum sannan daga baya fatun nasu su su su su tausasa haka zukatun su ma su tausasa ila zikrillah zuwa ga sauraron ambaton Allah a shahid anan gurin Allah ya sanya wa alqur'ani gaba ɗayan sa mutashabih yace kitabun mutashabih ka gaba ɗayan sa kenan wa ma'ana hadha tashabuh anna alqur'ana kulluhu yushbihu ba'dahu ba'da abinda ake nufi da at-tashabuh anan gurin ana nufi wato manufar da kulhu wallahu ahad take son ta tabbatar duk gazartar ta ita ce manufar da sosul bakara take son ta tabbatar duk tsawonta ba su cikaro da juna ba cikin bakara zaka samu ayoyi da dama suna nuna da ya Allah shi kadai ne wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim qul huwallahu ahad kuma rasul sai maka lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad abin da ke tsakanin su na tsawo bai sa manufar da suke kira ta ta banban ba kaga yusbihu ba'dahu ba sashin sa yayi kama da sashi sannan kuma yadda mutane in sun yi taron dangi ba za su iya kawo suratul baqara ba to karka ce idan ta yi tsawo ne kila in sun yi taron dangi sa iya kawo kul huwallahu ahad ko inna atayna ita din ma ba za su iya kawo ba yadda mu'jiza ke cikin bakara haka wannan mu'jiza take cikin kul huwallahu ahad haka take cikin idza jaa haka take cikin inna atayna balagar da ke can akwai ta anan ina fata an fahimta to kaga wannan ya nuna alqur'ani yushbihu ba'dahu ba'dan gaba ɗayan sa ya zanto mutashabihan kenan dan haka Allah ya ce walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira na'am النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله وأحل الله البيع وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله وأمثال ذلك كثيرة
وسينوء نوء سنة الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه kamar a ce wani bangare na alkur'ani ya zama muhkam wani bangare na shi kuma ya zama mutashabi kun san nau'in farko kasancewar alkur'ani gaba ɗayansa muhkam nau'i na biyu kasancewarsa gaba ɗayansa mutashabi to wannan nau'in na uku a ce wani bangaren sa muhkam ne wani bangaren sa mutashabi kamar yadda Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat kaga anan ayar ta kasanta ta kasa ayoyin kashi biyu akwai muhkam akwai kuma mutashabih to kaga lalle muhkam din da ke cikin wannan ayar da mutashabih din da ke cikin wannan ayar sun sha bamban da duk inda muka ga muhkam a wani wuri kamar uhkimat ayat baya daidai da muhkamat hunna mulka sun sha bamban da dukkan mutashabih din da ke wani wuri kamar kitaban mutashabihan masani baya daidai da ukharu mutashabihat ma'anar ta sha bamban domin in duk ma'anar ɗaya ce sai zan to tufka da warwara a ce gaba ɗayan sa muhukam kuma gaba ɗayan sa mutasabi sai kuma a zo a ce a'a wani rabin muhukam ne wani rabin mutasabi kaga ya zama tufka da warwara ke a ce dole ma'anar ce ta sha bamban dan haka in mun ɗauki ma'anar muhukam a can gurin gaba ɗayan qur'ani muhukam ne to wannan meye muhukam anan ana nufin abin da aka kayata shi abin da aka kyautata shi uhukimat ayatu an kayata ayoyinsa wajen fasaha da balaga da azancin magana sannan idan muka dauki mutashabihi muka ce gaba ɗayan qur'ani mun ne mutashabihi to me muke nufi da wannan abin da muke nufi da mutashabihi yushbihu ba'dahu ba'da sashin sa yayi kama da sashi ya wannan sashin yana gaskata wannan wannan sashin yana gaskata wancan akwai balaga anan gurin a can ma akwai nan manufar da ke cikin nan ita ce a cikin can gurin sakon da aka aiko annabi Musa da shi shi aka aiko annabi Isa da shi sakon da aka tura annabi Shaibu shi ko wanne abin da ya mutanen sa ubudillahi malakum idan kitabun mutashabi yayi kama da juna ta wannan fuska sakon iri ɗaya ne wani annabi bai zo da kishiyar abin da wani annabi ya zo da shi to amma a nan wurin kuwa kaga muhkam daban da mutashabi tunda ya ce ya zama bangaren sa muhkamat wani bangaren kuma mutashabihat to sai Allah ya hunna ummul kitab sun muhkamatun sune ummul kitab su suka fiyawa a cikin alqur'ani wa ukhra mutashabihat sai wadansu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله عز وجل الآية me ake nufi da muhkam anan sai ce wa manal ihkam abinda ake nufi da ihkam anan gurin wa ma'ana hadha al ihkam an yakuna ma'ana ma'ana al ayati wadihan jaliyan la safa ana nufin aya ta kunshi ma'ana ta sarari wadda ba ta boyuwa kamar fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu kaga ayat tana nuna halittar mutane mace da namiji sannan kuma masu bambanci da juna ta fuskar yare da kabilar su kaga wannan ma'ana ta afili take ba goye ba ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayat tana kiran mutane su bauta Allah da ya halicce su kuma ya halicce waɗanda suke kafin su duniya daga farkon ta har zuwa yau Allah ne ya halicce ta kaga wannan ma'ana ta afili take kamar kuma hurrimat alaikum almaytatu wa damu wa lahmul khinzira wa ma uhilla ghayra Allah bi aya tana bada labarin an haramta mushe an haramta jini an haramta naman alade da duk abin da aka kululuwar kiran sunan wani ba Allah ba ta kaga wannan ma ma'ana ta afili take wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ma'ana ta ita ma afili take to duk waɗannan ana kiransu da suna muhkamat me ake nufi da muhkamat anan wadihatu dilalati wal ma'ana wanda ma'anarsa take fili abinda su nuna wa yake fili to a cikin alkur'ani akwai ayat da an karanta ta suka ji ma'anarta a fili take to wannan suna ake kira muhkamat kuma cikin rahmar Allah a cikin rahmar ubangiji hunna ummul kitab irin wannan ayoyin su suka fi yawa to sai wa ukharu sai waɗansu ayoyin daban kuma a cikin alkur'ani din mutashabihat su ma'anarsu tana da rikici anan muhkam ya zama kishi ya same mutashabih dai idan ya zanto muhkam ana nufin abin da yake ma'anarsa a fili mutashabih sai zanto abin da yake ma'anarsa a boye ba a fili ba to shine zai buga misali da shi wa ma'ana hadha tashabuh wa ma'ana hadha tashabuh an yakuna ma'na al-ayati mushtabihan khafiyan بحيث يتوهم منه بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى او كتابه او رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك مثال اما التشابه كما da ake nufi anan shi ne ma'anar aya zanto mustabihan mai rikitaswa khafiyan wanda yake a boye bai fito fili ba bi haifu ya tawahamu minhu alwahimu ta yadda mai karancin fahimta cikin mutane zai iya fahimtar ma la yaliku billah abinda bai dace ba game da Allah au kitabihi ko game da littafin sa au rasulihi ko game da manzansa wa yafhamu minhu alalim ar-rasikh fil ilmi amma malami tabbatacce cikin ilimi shi kuma sai ya fahimci khilafa zalika kishar abinda wancan ya fahimta wato ayoyi mutashabihat wato ayoyi muhukamat kowa ya san ma'anarsu da manyan malamai alkhawas da kuma ɗaliban ilimi kowa ya san ma'anar ayoyi amma ayoyi mutashabihai kuwa ba kowa ne ya san ma'anarsu ba sai malamai da suke da zurfi cikin ilimi mai karancin ilimi to shi ba zai gane ma'anarsu ba da haka anan gurin ko da ya tashi fassara ya kuskure ko kuma ya nemi wanda zai fassara masa cikin arrasu ko da fil ilmi na'am يبقى مثال مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من, من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأجل المخلوقين yake kamar ka dauki faɗin Allah ta'ala bal ya dafa musu tsani ayar na nuna Allah na da hannaye guda biyu sai wani ya zo fassara sai ce ayar tana nuna anna lillahi yadaini mumasilataini li aidil makhluqin Allah yana da hannaye guda biyu yadda sauran halittu suke da hannaye guda biyu ma'ana ya kamanta hannun Allah da hannun halittu kuma ya ce ayar haka take nufi tunda shi ba ruwan shi da aka ce yadu bai san wani yadu ba in ba yadun irin wanda yake da shi ba ya kamata duk wanda aka tabbatar wa yadu to ya zanto irin nashi dan shi kadai ne yadu shi a wurinsa tunda Allah ya ce yana da Allah ya ce yana da guda biyu to irin nashi kenan shi to kaga wannan aya ce mutasabi hakkin ta wannan fuskar gashi karancin fahimta ya sa ya jingina wa Allah abin da bai dace ba sai misalin jingina wa littafin Allah abin da bai dace ba ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حي- حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا
to wannan abin da yake da alaka da littafin Allah kenan wanda yake ayoyi ne za su iya zama mutashabihai ma'anar su a boye take ba a wurin kowane ɗalibin ilimi ba idan ka dauki faɗin Allah ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik cewa duk abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne abin da ya same ka kishiyar haka kuma shi kuma daga kanka ne wannan haka wannan aya ta ce wata aya ta ce wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik idan wani abu kyakkyawa ya same su sai su ce wannan daga Allah ne idan wani abu mummuna ya same su sai su ce a'a wannan kai ka jawo mana shi kai annabi sai Allah ce kul kullun min indillah ka ce da su a'a kowanne daga wajen Allah ne kyakkyawan da mummuna ba wanda annabi ya jawo wa mutane kowa daga wajen Allah ne kowanne daga wajen Allah ne fa ma li haula al qaumi la yakaduna yafqahuna haditha me yasa waɗannan mutane ba sa fahimtar zance ubangiji da kansa ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik anan kuma da kansa ya ce kul kullun min indillah to a zahiri wanda yake da karancin fahimta sai ce to wannan ayar ta ci karo da wace to wannan tashabuhi ne a cikin wannan ayar rikitaswa to wanda yake eh, abinda wanda yake mai- mai son zuciya kila sai ya ce to kaga qur'ani yana tufka da warwara nan ya faɗa abu can ya warware shi mai karancin ilimi kuma shi ya ce to shi dai gaskiya abin ya rikitar da shi to amma rasu ko da ilimi su kuma sai su yi bayani kenan to wannan dangane da abin da yake da alaka da littafin Allah kenan amma abin da yake da alaka da manzon Allah fa
ومثاله فيما يتعلق duk برسول za a الله warware waɗancan gaba ɗaya za- za- za mu yi bayani yadda za- ina jin a gaba ma zai bayani na'am ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه to misalin da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ya zama mutashabih mai rikita suwa fadin Allah ta'ala da ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik in har ka kasance kana shakkar abin da aka saukar maka fas'al allazina yaqra'una alkitaba min qablik tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin ka wato yahudu ko nasara laqad ja'aka alhaqqu min rabbik hakika gaskiya ta zo maka daga wajen ubangiji fa za ta kununna min almumtarin kar ka kasance cikin masu shakka to wani ya karanta wannan aya sai ya fahimci cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana shakkan fi ma unzila ilayhi manzo Allah kenan yana shakkar abin da aka saukar masa dan wannan aya tana tashabuhi kila wani mutum ya fahimci haka karkashin ta wanda hakikanin gaskiya ba haka bane ba na'am موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه Mm.
إن موقف الراسخين في العلم من من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله Mm.
وفي الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للسعي في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيذلون ويضلون yawa matsayar waɗanda suke tabbatattu cikin ilimi idan sun samu aya mutashabiha mai rikitarwa ta fuskar ma'ana wa mawqifu za'irin minhu da kuma matsayar halakakku su ma in sun samu aya mutashabiha menene matsayar waɗancan meye matsayar waɗancan malai sai bayyana Allah ta'ala Allah ya bayyana matsayar dukkan mutanen biyu كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون
matsayar waɗanda suke tabbatattu cikin ilimi idan sun samu aya mutashabiha mai rikitarwa ta fuskar ma'ana wa mawqifu za'irin min da kuma matsayar halakakku su ma in sun samu aya mutashabiha menene matsayar waɗancan meye matsayar waɗancan malai ke bayyana Allah ta'ala Allah ya bayyana matsayar dukkan mutanen biyu فقالت الزائغين كيف فدان ده على كفوت ويا سكي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله wato waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata bai tabi'u na mata shabu hannun sukan bi duk abin da ya rikita na ayoyin alqur'ani sai su fassara shi da ma'anar da ba ita ake nufi ba ibtida al-fitna kawai dan dai su fitin mutane su kautar da mutane da kanta bai ke shirya gobe su ga a tawili kuma dan dai suna neman kawai su kautar da hakikanin ma'anar ko kuma suna kokarin fassara shi a halin ilimin su bai kai su san shi wanda da ya kamata su nuna rashin sanin wato kaga nan ita ce fassara ta halaka idan sun samu aya bata shabi ha me suke yi sai su yi kokarin fassara ta ba tare da ilimi dan halakar da mutane a nan nake so in ce mun gani ya nuna mana cewa abinda ake kira mutashabi shine ne mai rikitarwa mai rikitarwa saboda ma'anarsa tana boye abin da ake kira muhkam kuma shine mai a wanda ma'anarsa take fili a sarari to wata ma'anar da malamai suke bayarwa wata za ta kara taimaka mana wajen fahimtar wannan aya al-muhkam shine abin da ma'ana ɗaya kawai ke ɗauka baya ɗaukar sama da ma'ana ɗaya al-mutashabih wanda yake ɗaukar ma'ana biyu zuwa abin da ya sama amma ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau yana ba za mu fahimta ya iya ɗaukar ma'ana biyu ɗaya mai kyau matsayi mara kyau ko ka ce ɗaya daidai ɗaya kuskure domin da shi da daidai da kuskure kishiyoyin juna ne ko mai kyau da mara kyau kishiyoyin juna ne to amma a ilmance ne in ce bambancin ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ɗaya daidai ɗaya kuskure ko bambanci domin duk lokacin da ce ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau idan an ba mai kyau ɗin kaga yana kai shirya idan an bi mara kyau ɗin kuma an bi ba ta kenan amma lokacin da nace dai dai dai kuskure ma'ana idan an bi daidai din ana da lada biyu idan an bi kuskure din ana da me lada daya bambanci ke to ta iya yiwuwa wani lokacin za a ga aya ta ɗauki ma'ana guda biyu ɗaya ma'ana kyakkyawa ɗaya mummuna ta ku shakka babu magana ce tsakanin kiliya da fata ko idan to ɗaya daidai ɗaya kuskure kaga anan ba magana ce tsakanin kiliya da fata ba magana ce tsakanin lada biyu da lada daya idan mustahidi ne wannan to me bambanci tsakanin in fassara muhkam cewa shine abin da yake ma'anarsa a fili ko in ce abin da ma'ana ɗaya kawai ke ɗauka mutashabi kuma shine abin da yake da yake kasuwa ko in ce abin da yake ɗaukan ma'ana biyu zuwa abin da ya sama wata mai kyau wata mara kyau me bambanci hakikanin gaskiya ba bambanci dai idan nace mai rikita cewa me yasa ya rikita da ya ɗauki ma'ana ɗaya zai rikita da ya ɗauki biyu sai rikita dan zan zo da sauci ake nufi kaga ya rikita kenan ko ma'anar ta ƙuri dan da ɗaya ɗauka ai ta fita fili to amma wannan ma'ana ɗaya kawai ɗauka to tun da gwada shi ma'ana ɗaya ai za ta fita fili kenan tun da ba za ta ci har kuɗi da wata wadda ba ita ina ba ta mun fahimta to wannan fassara ta biyu za ta taimaka su domin fa amma da zai fi kulo gini zai gun fayyar da bi nuna mata ta ba hadin waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata sai su rinka bin mutatabi ma'ana sai su rinka bin dukkan aya da take ɗauke da ma'ana biyu sama da zuwa sama abin da ya sama ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau sai su yi kabin irin wannan ayar su fassara ta da wata ma'ana ta kyawa ko mummuna mummuna dan me ibta ga alfitar dan su fitar mutane su kosar da mutane da fitar da shirya wata ga aka wani kuma dan kokarin fassara tana san haka za su fassara ina ba za an fahimta kaga yanzu misali ya damu ku su tsani lafazin yad zai iya yiwa hannu hannu ko na waye amma tunda aka ce ya dahu aka da zafa ta zuwa ga Allah to lalle ya kamata dama ya sha wannan da hannun zaidu kenan tunda zatin Allah ya sha wannan da zatin zaidu ya kamata kuma hannun Allah ya sha wannan da hannun zaidu ba za su yi kama da juna ba amma idan aka yi talakin yadu kowa aka ce yadu kaga zaka tabbata akan yadi yaduka yadu zaidun yadu muhammad yadu ibrahim yadu ayyin ayyi ahad min nas to kasance suna daukar ma'anar yirkin koyaya sai ya amfani da ita ya ba ta yirkin da ba dace ba a wurin yake wannan ya damu din yana nufin hannaye daidai da irin dawa ina ba ta amfani da kaga ne ya dauki aya mutasabiha ya fassara ta da ma'ana mai kyau kuma da kyau mara kyau saboda ne jirki da alfitna ko mutu da tawili haka da yazo ya dauki wannan ayoyin kul kullum min indillah wannan kuma ma ta kuma ne ta kuma min Allah ma ta kuma sai ya kanta nafsi wato ya nuna hasana din da ke san ita ce anan sai ya din da ke san ita ce anan ne to kan an tabbatar wa dan adam hasana daga gare shi ne mummuna hasana daga Allah ne mummuna daga wajen wannan sa anan kuma an tabbata daga wajen Allah kawai sai ki fa ai da wala ke a garin duniya zama ibtida al-fitna ittaba ma tashabaha minhu ibtida al-fitna ina ba za mu fahimta saboda haka dai masu son su halakar da mutane matsayin da sun samu mutasabi to sukan kokarin fassara shi da ma'anar da suka mara kyau aya za su dauki ma'ana guda biyu sai yanzu dai mara kyau sai su fassara ta da mara kyau sannan su kuma kai ka'ida su haka kafirai suke yi haka yan bid'a suke yi kafirai wanda su suka zama da musulunci yan bid'a kuma sun yarda da musulunci ne aikin jumla a jumla ta da suka yi rubutu sun yana musulunci amma kuma yana ta shi kan zaɓa da dama na musulunci za su yi tinkarin su sai gina bida su to kuma sai su rinka bin ayoyi da suke masu tabi'ai sai su rinka kafa hujja da su wajen bida su ha misali na taɓa jin wannan bida yace ai akwai maulidi a cikin addinin musulunci yace ai na su faɗa sai ce Allah ce kun bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu za su faɗa a rinsu za su faɗa ce falalan Allah idan ya yi muku falala da rahama to ku ɗauki ba ku wata falala da Allah ya yi wa duniya sama da aiko manzan Allah da haka sai a farin ciki da wannan falala to kafa hujja da wannan ayar ta ga ai wani abu ne da daban domin yanzu idan ka kafa hujja da wannan ayar mafi karancin abin da ka faɗa shi ne tun daga karnin sahabbai hatta bai hatta sun sami da ba wanda ya aiki da ayar sai da aka bakar dole sai ta ko sun aiki da ita ko ba su aiki da ita in ka ce sun yi aiki da ita to amma ba hanyar da ka fi suke aiki da ita ba dan su musulmi ne idan ko kace haka aya take nufi amma kuma to to to na gaba haka take nufi kuma to yake da kake an ga wannan tun kada wala ne ba zai yi ba a daga sai sai mutum ya fasa da aya wanda ka iya daukar ma'anar ko da ihtimal ba yi ya fassara ta da wannan da sun zuciya to shine matsayar azzaiqi ne wato sukan bi abin da yake فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله sai su rinka bin ayoyi mutatabi'ai dan su yi kokarin suka game da littafin Allah wa fitnatan nasi anhu ko fitnan mutane game da tafarkin Allah wa ta'awilahu da kokarin fassara alqur'ani da ghairi ma arada Allah ba ta hanyar da Allah ya nufa ta an gane ko wannan shine matsayar sayadilluna wa yudilluna sai su bata kuma su fatar da sauran mutane ko da su azzaiqun su amma amma arrasqun fil ilm fa wa amma arrasikhun fil ilm fa yu'minuna bi anna ma jaa fi kitabillahi ta'ala fa huwa haqqun wa laysa fihi ikhtilaf wala tanaqud لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما جاء مشتبها ردوه في المحكم ليكون الجميع محكما.
جميل جدا. الراسخون في العلم سكن إيمان إذا أبن دون وجهه ubangiji. don sun yadda gaskiya ne sun san ko babu sabani babu tanakubi tunda Allah ya ce walau kana min inda ghayri Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathir da haka da abin da ya zanto mustabihan mai rikita suwa radduhu ila al-muhkam sai su mayar da shi zuwa ga abin da baya rikita suwa da ya kuna da biyu muhkama wannan kaida ce mai kyau duk inda kaga wata aya mutasabiha ta rikitar da kai to kamar yadda ita zaka samu ta aya muhkama da za ta fassara maka ma'anarta duk inda aya ta rikitar da kai wato za ta ɗauki ma'ana guda biyu ɗayan mai kyau ɗaya mara kyau to za ka samu wata aya ta bayyana maka ga ga ma'anar da ake nufi wanda muka ba duk inda ka samu aya guda biyu ta nuna ma zantuka guda biyu ɗaya daidai ɗaya kuskure to za ka samu aya da za ta warware maka ta ce a ga wanda ake nufi wani ba ku ɗan gidan rafa tsari fadin Allah ta'ala katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim cikin sura bakara ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم واو din da ke cikin wa ala sam'ihim da wawu din da ke cikin wa ala absarihim al-shaw dole ne su kuka idan muka ce dole ne su kaga ko ce ta zama wawu da asar katam Allahu ala qulubi Allah ya sanya mulki akan zukatan kafirai wa ala sam'ihim kuma ya sanya akan jin wa ala absarihim kuma ya sanya akan wato ganin su a nan gurin kaga wawun farko wawun asaf wawun ta biyu kuma an yi maganganu guda biyu ko ta zanto wawun asaf ko ta zanto wawun istighnaf idan mun dauka wawun asaf sai zanto al-khatmu jarin ala al-qulubi wal asma wal absar idan mun ce wawun istighnaf sai zanto al-khatmu qasirun ala al-qulubi wa al-asma al-absar kharijatan an al-khatmi sai ya ce wa ala absarihim gishawatun sai zan so gishawatun din sun mutu da muakkar wa ala absarihim khabarun muqaddam wato sai zan so su absar gishawatun su ba al-khatm ba da al-qulub da al-asma sun suke da me al-khatm to wannan wawun din in ka dauke ta wawun asasi ya zan so al-khatm jarin ala al-qulub wal asma wal absar idan kace wawun din nafsi ya zan so a al-khatm قاصر فقط على القلوب والاسماء والابصار كده لا يدخلون الختم to kaga wawun din ta iya daukan wannan ma'anar to tunda ta iya daukan ta zama wawun asasi ta iya wa wawun din ina in ka zo mutasabi hakki to tunda mutasabi hakki wacce ce mu kama din da za ta wayo da mai ita sai Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi sai kuma ce wa ja'ala ala basarihi gishawa wa ya ajibu min ba'di ma qabla tafakkaru tun da ce wa ja'ala wannan wawan da ita kuma ta ce ta ta fice ko ta alƙi sina kawai da wajen ta alƙi sina sai mu dauke ta sai mu fassara bakara da ita yana san tarihi kan to anan an yi mana mai an warware mana shi yasa dukkan wani mutashabi da zaka samu cikin alqur'ani to zaka samu sabbin da warware mana to amma dan bid'a idan yazo ba zai nemi wancan hukuncin ne warware mata ba sai da kuma tabi din ya fassara dai da da son zuciyarsa shine ba wannan ladin ke kullu kuma zai gon fahimta su wannan mata ta ba hamil ku ko ta za al fitna ko ta za ta mun to idan idan su a cikin alqur'ani suna da dama dan haka ka'ida ne idan suka zama ma ja'a mustaqbilan da abin da zan tuma tabi ya rasu ila al-mawqam sai su dauki su su kan mubkam yakuna al-jami'u muhkaman dan dukkan sai zan tuma muhkam din da juna da ko ta mai fitar bakara da ta hada ta cikin burkul jafiya dukkan su zo ne hukam amma ka dauki ta bakara ita kadai ta zama ko wata shafi'a amma kana hada ta dauki ta cikin ta zama hukama dan ma'ana sai ta tafi sai ka gane cewa alwawu kai wawu da cikin nafi su babu zai ta zama wawul abad saboda can karara ta cikin nafi to nan ma ya zama ya kamata ta zama ta cikin nafi kenan kawai da ma
ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقتين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
مثال بيكاو نا فليدهم ضبطا da su ubangiji ta'ala yana da hannaye guda biyu a hakika yana da hannaye guda biyu amma a bisa ga yadda ya dace da buwaya da girman sa la su ma salati ayyul makhluqi ba sa kamance su ne da hannayen bayi ko halittu kama anna lahu zatul la tumathilu dawati makhluqi irin yadda yake da zatin da bai kamance su ne da zatin halittu ba لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معناه إذا وجد هذا الشبكة بل يداه مبسوطتان وأن النبي لله يد كيدي لله يدان كيدي فوق يدي زيد فوق يدي أي فلان من الناس duka ce lillahi yadun wannan ta sallama amma misli ya dai ka an misli ya dai ya an misli ya dai ayi ahadi min nas wannan la usallimu domin Allah madaukaki sarki komai na shi da yake bada kowa ba dan ya ce dai ka misli yanzu ayar da ka misli yau ta warware abin da kake da awar wancan ayar ta nuna da kamar ce ne kai ka ce Allah ya kamata bayi tun da ce bale da ku bayi ma suna da hannu yana da hannu sun yi kama da juna da ka dauko ne suka misali shehu da rushe wannan kamar kike ne da ya da'awa yana da hannu amma kuma bai kamata ko ba dalle suka misali shehu mutum rubutu haka an rasu ko da suke faɗa wa yaquluna fil misal al-thani يقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده أما السيئة فسببها فعل الأصل كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإضافة السيئة إلى الأصل من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانتكاك الجهة
الرزق ne bil ilmi sarki asalin hasana da sayya hasana da yake ne kyakkyawan aiki sayya mummuna kiltahu ma bi takdir Allah azza wajalla dukkanin su sukan faru ne yayin da Allah ya kaddara su lakin al hasanata sai dai kyakkyawan aiki sababu at tafakkur babban sababin zuwan su shine falala da Allah ya sore wa bawa ya arzuta shi ya bashi kamar da ta ya aikata amma sayya amma mummunan aiki kuwa fa sababu ha fi al aqd babban sababin da ya jawo shi ne aikin dan adam kamar yadda Allah cewa ma asaba kuma musibatin fa bima kasabat aidi fa idafatu sayyi'ati lil abdi akai adina wa bawa mummunan aiki a ce fa min nazika min idafati sayyi ila sababi wannan yana cikin babin jingina abubuwa ga sababin sa la min idafatihi ila muqaddirihi baya cikin jingina abubuwa ga wanda ya kaddara wa amma idafatu al-hasrati wa sayyi'ati ila Allah ta'ala amma a ayar dayar da aka jingina sayyi'a da kuma haka na aka tafi daga Allah ne aka ce kullu kullu min indillah fa min babi idafati sayyi ila muqaddirihi to wannan yana cikin babin jingina abu zuwa ga wanda ya kaddara wa bi hadha yazuru ma yuhimu al-istiraq bayna al-ayatayn to da wannan ne dukkan wani abin da yake haifar da sabani tsakanin ayoyin zai kau lin tikakil jiha domin wannan ayatin da sai da gwamnati kuma ayatin da sai da abin da malai ke so ya ce a nan fadin Allah ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik sayyi'a da hasana dukkanin su Allah ne ya kaddara su to amma kuma Allah cikin kaddara abu ko wani abu da ya kaddara ya sa masa sababi ko wani abu ya sa masa sababi da ya kaddara hasana sai ya sa sababin ta shine falallarsa ya sa bawa ya iya yi da ya kaddara sayyi'a sai nuna sababin ta shi ne wato hantarewar bawa ke sa ya je mata kaga kaddarawar daga Allah ne amma sababin daga bawa sai a kenan hasana kuma kaddarawar daga Allah ne amma sababin ta gome ne halalar ubangiji ina ji wannan abu da biyu da haka lokacin da yake kullum min indillah me ya kalla kaddarawa amma lokacin da yake ma azabaka min hasatin fa min Allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولم يأتك الله سبب إذا أنت اللي سببي أبن لا أفضل هذا إذا أنت اللي قدروا أبن لا أفضل هذا ذاك وقت ما كل من عند الله تعالى من قدروا وأن هذا الشيء ما أصابك من نفسك فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأن باعتبار السبب سبب يا أخي وبعد بابا تنكروا بجنة كان آيوين wannan shine aikin arrasikuna bil ilmi duk lokacin da suka samu ayoyin da kila a zahiri sun fi karo da juna to sai su yi bayani a zahiri sun zama tabi'ai masu rikitarwa da an yi bayani sai ka sun zama mai hukamai gaba ɗayan tun da ka ɗauki kaddarawa sai ka ga aikar ga Allah da kullu shay'in kadara ga wannan shine za ka hada da kul kullun min indillahi amma idan ka ɗauki sababi da ina ya ce wa ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum wa ya'fu an kathir idan ka ɗauki falalan Allah da cewa ba ya aikata aiki nagari قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير mali an gane ku kaga wannan falalan Allah kenan Allahu a'lam haythu yaj'alu risalah wannan dukkan falalan Allah kenan da ikhtiyarin sa rabbi subhanahu wa ta'ala da ka dauko ayoyi mu kamar sai su ware maka ayoyi wato ainihin mutasabi na'am sai misali bai kawo na karshe wanda ya shafi wannan Allah kul wannan kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dinihi sai wayeware shi da wannan ayatu wa yaquluna wa yaquluna fi misal al-thalith إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك, في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله
wato abin da suke faɗa game da misali na biyu fa yanko ta biyu cikin min ba an zalla ilai ka fasa da zane karo wani ta min kamshi sai ce a ai manzo Allah ba shakka yayi ba cikin abin da aka saukar masa bal huwa alamun nas ya bi dukkan mutane sanin abin da aka saukar masa da balan sana yaje tambaye wani wa kawam mi kina ya bi dukkan mutane yaqini kama qala ta'ala fi nafsi sura kamar da Allah faɗa a wata sura a cikin surar kanta kul ya ayyuhan nas kuntum fi shakkin min dini ya ko mutane ka ce musu ya ko mutane in kuna shakka game da addini na fala abudu alladhina ta'buduna min dunillah to duk ba zan bauta abin da kuke bauta ba da wannan yake nufi alma'ana abin da ayati ke nufi in kuntum fi shakkin minhu in kuna shakkar abin da aka saukar mun fa ana ala yakini min ni ina da yakini ba na shakka wa li hadha dan haka ne ma la abudu alladhina ta'buduna min dunillah ba zan bauta abin da kuke bauta ba bal akfuru bihi wa abudu allah zan kafircewa abin da kuke bautawa ne in bauta Allah shi wannan yanzu baya saka ke ba na inda yana saka ku da sai cikin gudun da cikin min dinin ba ana shakin ma abu in kuna saka su ya saka ciki to kaga sai shi cikin abin da suke bauta ake amma tun da su ba zan bi abin da kuke bauta ba yanzu na baya da saka in ku kuna saka to ni ba ba san ba abin da kuke nema ana dan ni ba da kake game da abin da kuke tsoro ashe ayar ba ta nuna annabi na yin saka an gane ko sai ce wala yalzamu ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه ألا ترى قول قوله تعالى ولا يصدنك ولا يصدنك عن عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك والغرب من توجيه النهي من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنجيد بما وقع منه والتحذير من مناهجهم وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
yake faɗin Allah cewa fa in kunna bi shakkin min ma anzalna ilayka in ka kasance kana shakka game da abin da aka saukar maka wallahi yanzu zamu ninka wadai wannan baya nuna cewa an yi kunna shakku ja'izan ala rasul baya nuna cewa ya iya yawa ma manzon Allah ya shakka aw waqi'a min ko kuma ya faru da rashi ya shakka cewa in ka kasance mai shakka to wannan baya nuna ya riga ya shakka yana ba da amfani don ba ka lura da fadin Allah ta'ala kul in kana lir rahmani waladu fa ana walad abdi ka ce da su in har Allah yana da to ni ne farkon wanda zai bauta Allah to mana nan Allah na da ai farlanta wa in har yana da kaza in har za ka yi ai bai riga ya shakka kamar in kana lir rahmani waladu ai lam yakul lir rahmani waladu ina fata mu kamar mutum ne roƙo wani sabi a hannunka ka ce ka zo ka karɓa duk ranar da suka kai iyaye ka abinda kake nufi korewa ba za ka baki ba dan jaki ba da kudin kafu ba za ka yi ta ta zo karɓa duk ranar da kuka turu da gaji haka gaba bin da za a yi gaji ya fito a cikin turu tun da ba halitta ne da ke yin gaji ba sai ba za mu fahimta wannan mubalaga ne wajen kole abu an gane ko kamar yadda laraba suke cewa ne hakan ranar da hankaka ya zama fari ita ga farin hankaka kan to ka zo an wajen ya samu farin hankaka gaba ɗaya fari da baki ne kullum a cikin ولا يلزم من قوله انت فان كنت في شك مما انزلنا اليك ان يكون الشك دائرا على الرسول او واقعا منه الا ترى قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين هل يلزم منه ان يكون الولد دائرا على الله؟ ان كان وانا آية سيدنا سوى الله نزاده aw hasilan ko zai faru gare shi kwatan kalla fa hadha lam yakun hasilan ya da'a ila Allah fa bi da'i ake ubangiji ta Allah yana ta qala ta'ala wa ma inda ila rahman an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman wa la lazaw min qawlihi fala takunanna min al-mufsidin haka da Allah ke kurbu kasance cikin masu shakka wannan baya nuna an yi sunan kan kira wa ta amin rasul wa manzo Allah zai iya waye shakka shi annan nahaya an sai domin hana abu kadin wajjahu ila man lam yaqa'i wani lokacin ana fuskantar da su zuwa ga wanda bai riga ma ya aikata ba sai karfe kaza ba wai dan sun yayi bane za a ce karfe ala tara qawluhu ta'ala in baka lura da fadin Allah ta'ala wala yusuddunaka an ayati llahi ba'da idh unzilat ilayk wad'u ila rabbika wa la takunanna min al-mushrikeen da Allah ya da manzo Allah kada wato ya kautar da kai ga barin ayoyin Allah kar su kautar da kai ga barin ayoyin Allah su kafirai bayan har da an saukar maka kai kira zuwa ga tafarkin ubangiji kar ka kasance cikin mutunci ibn al-ma'adu abin da sanan cewa annahu lam yusubbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ayatillah kafirai su kautar da manzo Allah daga barin ayoyin Allah ba wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa minhu shirku kuma manzo Allah bai taba yin shirka ba da haka wala takunanna min al-musyrikin ba ta nufin cewa dan yayi ne aka ce shirka to haka in kunta fi shakki mai ma anzalna ba ta nufin cewa yayi shakkan ne da haka aka ce ana cewa inda zai yi kai to kai kaza to kaga bai ga yayi ba wal gharad min tawjihi an nahyi ila man lam yaqa ila man la yaqa minhu wato manufar da suke sa a fuskantar da hali zuwa ga wanda bai riga ma ya aikata ba amma a ce karka yi at-tanbih bima waqa'a minhu wa at-tahdhir min min ajli wato ana son a ja hankalinka ne don karya auka cikin abin da suka auka kuma ana son a ja hankalin su ne dangane da jin tsarin su amma ba wai dan zai iya yi waye ba wajen haka ya zo da istiba da wannan ne dukan wani rikici zai kawo wajen fassaran aya wajen numa la ya liku da rasul da kuma dukan wani rasul na azadawa manzon Allah abin da bai dace da shi ba duk zai kawo idan mutum ya fahimci ayar a wannan tsarin da aka yi kai ta ina ba dan fahimta ba ta kai ina ganin saboda mun tsaki lokaci muna abin da sai mu dan dakata haka
وجل فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه
wato malam zai magana ne akan anwa'u tasabu shi mutasabi din nan wanda muke magana a kansa wato da ma'anar abu mai rikitarwa ko mu ce abin da ma'anar sa bai fito fili ba kala kala ne cikin alqur'ani kashi na farko akwai haqiqi wato at-tasabu al-haqiqi at-tasabu al-haqiqi wa huwa ma la yumkinu an ya'lamahu al-bashar shine wanda ba shi iya yi wa dan adam ya iya sanin kamar mai ta haqa'iqi sifatin lahi azza wa jalla kamar hakikanin siffofin Allah domin fa inna wa in kunna na'lamu ma'ani hadhihi as-sifat lakinnana la nudriku haqa'iqaha wa kayfiyataha duk da mun san hakikanin ma'anar su a larabci amma ba ma iya sanin siffar yadda Allah ya siffanta da su mun san ma'anar yadu a larabci an ce yadu to amma hakikatu yadu Allah ta'ala la na'rifu ko hakikatu kayfiyatu ittifaqi Allah ta'ala bi tilka yadi la na'rifu haka mun san as-sam'u a larabci da haka as-sam'u mai ji kenan amma hakikatu san Allah ta'ala la na'rifu haka mun san al-basar amma hakikatu basar Allah ta'ala la na'rifu aw kayfiyatu kayfiyatu ittifaqi Allah ta'ala bi hadhihi as-sifat inda Allah ya ce wala yuhituna bihi ilma mutane ba sa iya kewaye su da sanin ma'ana sa iya sanin wani abu da amma ba su san komai game da shi ba kaga wancan ma'anar sifofin amma ba mu san hakikarin su ba da kuma faɗin Allah ta'ala la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ganne ba sa iya riskar ubangiji suna iya gani amma gani na lalle ba ta iya wa Allah ganin ku kofi ne kaga kaga abu ta kowane bangare an gane ku kamar mutum ganin da muke a wannan kofin ai gani ne ku kofi ka kalli kowane sashi ne to amma ko da ganin da muke wa junan mu ba ni ku kofi bane tunda kakan ganni ne abin da ya bayyana gare ka abin da tufafi ya rufe baka iya gani to ballantana kuma ganin Allah ya yi a cikin adam ya ganci gaba ɗayansa to wannan shine Allah ya kore a nan wajen la ta zai kore abusa amma wajen wujuhun yau mai zun nazira ila rabbiha nazira wannan mujarradin ruqya ko mujarradin nazar wannan mutum dan adam na iya ganin Allah ba ta cikin kiyama in yana cikin mu هو اللطيف الخبير في الله شيء اللطيف ما يشوف سوا سنة الخبير بني سنة لا مرة وانا في هذا الوقت ان اكتب به امام مالك كان يقول الله تعالى الرحمن على الارض السماء ya yake nufi da istiwa sai manzon Allah yake to a sai imam Malik yake to al istiwa ga irin mutum ba wanda zai ya ga hikima dan al istiwa wato daidaituwa amma wal kayf ghayr maqbul sai dai sifar yadda Allah ya daidaita din wannan ba wanda zai iya hankalta Allah ne zuwa kansa wal imanu bihi wajib yadda da abin kuma ya zama wajib wa su'alu al bid'a ko mutum ya tafi kawo wajen a bayyana mun kaifasawa ga wannan bid'a وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه إذن وأن النوع إنه متشابه wato a tashabu hakiki to kar ma mutum yana kokari sa kokarin sanin sai ya san hakikarin sa dan Allah ya ce banda sanin sa wannan kashi ne farko ke cikin sa
Allah tsani misli وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا دغنت دبيو سيدي التشابه النسبي إذا أنت التشابه النسبي wanda zai zama mutashabihi ne a wurin wasu wanda wasu ko ma ya kuma mustabihan ala ba'd an-nas kuma ba abin da zai zama ya rubuta da wani amma bai rubuta da wani ba فيكون معلوما للراسخين في العلم سوء الراسخين في العلم في الخلف وبين علم دون غيرهم بند ولا واسطه وهذا النوع يسأل عن الاستفسار duk mutashabihi din da yake wasu sun sani wasu basu sani ba ka'idar su shine ya kamata ka nemi ilimi ka san shi ka nemi bayanin da imkanin wasul ilayhi din da ya iya yiwa a fahimce shi idan la yujad fil qur'ani shay'un la yatabayyanu ma'anahu li ahadin min an-nas domin a fakafin alqur'ani babu wani abin da za a ce ma'anarsa ba ta bayyana ga kowa ثم إن علينا بيانا ما في أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم هذا المبين دون دليل ما تسوى قرآني أبن ديكي يا قصالا لي أن سنشي sai dai shin kowa da kowa ne sun shi a akwai abin da kowa da kowa ya san shi akwai abin da an rasa ko da ilimi ne kada suka san shi wato ne abin da malai yake so ya nan gurin haqa'iq na sifofin Allah wannan shine abin da yake kira at-tashabul haqiqi ta yadda ko da mun san ma'anar sufar amma ba mu san ta yaya Allah siffanta da ita ba to kaga anan zai iya zantowa mutashabih min ji'a muhkam min ji'a ukhra muhkam kasancewar mun san ma'anar kalmomin amma mutashabih kasancewar mu san kaifiya ne da Allah siffanta da ina ba ta fahimta to amma kashi ne biyu wanda shine at-tashabih nisbi wato ya zama ta mutashabih game da wadansu wadansu ko bai zama mutashabih ba to shine kuma yake kokarin kafa hujja a kai da cewa duk abin da ke cikin alkur'ani kowa sun sun da Allah ta bayanin nuna su bayanin da kullu sai ya za a ce ga wani abu cikin alkur'ani wani ba sun su ba wa amsalatu hadha an-naw wa amsalatu hadha an-naw kathiratun minha qawluhu ta'ala laysa kamithlihi shay حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما حيث اشتبه على الوعيدية ففهم منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى kace mun tawo ne wannan nau'in suna da yawa daga cikin sa akwai fadin Allah ta'ala lafi ka biki bi sai wannan aya ta ce lafi ka biki bi sai sai su taba ala ahli ta'til ta rikita ta ahli ta'til wannan jira da ahli ahli ta'til sune mu'tazila da su da jahiliya wato at-ta'til anan ana ma'anar su shine nafi sifati dan su suna korewa Allah sifofi sun yarda da sunaye amma ba su yarda da sifa ba ma'ana sun yi da Allah sunan shi ne at-tamimu amma idan ka ce halallahu ta'ala yasma zan ce a'a la yasma ina wa dan hulba al-basir lakin halallahu ta'ala yubsir zan ce a'a la yubsir da haka at-tamimu kawai suna ne amma bai kuce ta sifa ba to sun ahlul ta'til atalu Allah subhanahu wa ta'ala an sifati wato sun korewa Allah sifofinsa to wannan aya ta ta rikitar da shi fa fahimu minhu abin da suke fahimta a wannan ayar intifa a sifati tunda Allah ya ce laysa ka mithlihi shay to shi ne mai da sifati ba abin da ya kama da shi ma'ana ba da sifati haka suka fahimta to wasu zai ba su wadda'u anna thubutaha yastalzimu al-mumathala suka ce in ka tabbatar da wannan ayar to shi kenan ka kamanta Allah da sifofi kenan in dai ka tabbatar Allah yana da sifa to ka kamanta shi da halittu wa arabu an al-ayat al-kathirati dallati ala thubut as-sifati lahu suka kawar da kai suka kyale ayoyi masu tarin yawa da suka nuna Allah yana da siffa wa anna isbata aslul ma'ana la yastalzim al-mumathala kuma tabbatar da ma'ana baya nuna kamanceceniya kawai dan nace wani yana da mota bana nufin motar sa irin ta sun ce ko irin ta gwamnati duk wanda ya fahimta ta ya fahimta wa da kai dan nace wani yana da rauni bana nufin raunin sa ya zama irin na sarki ko irin na haƙi kowa da irin nashi rauni ko ba haka ba a sai tabbatar da abu baya nuna kamanceceniyar wannan abin da wani sabon mai shi dai an tabbatar masa da kuma nashin daban da wancan da aka tabbatar wa Allah wata sifa ba nuna kabace ce da Allah da halittunsa su wato mu'tazila ganin suke in mun ce yana bi to mun kamanta shi da mai ji irin dan adam mun kamanta shi da adam da adam ma yanzu in mun ce yana gani to mun kamanta shi da wato ainihin mai dan adam tun da dan adam ma yana gani to a madadin haka mu tsarkake shi daga kamance suna dan adam sai mu ce baya ji baya gani tun da adam yana ji yana gani to amma sun mun darbewa in suka dauki wannan ka'ida ta su kuma za su kore Allah da dan za a zo a kai dan adam alhayyu ne tunda Allah ya kore da hayyu min al-mayyit wa kore da mayyita to dole su tabbatar al-Allah Allah da al-hal wa hayyu wala ghayr hayy idan sun tabbatar masa sifa ta al-haya to sun gama tafsir dan adam in kuma suka ce gairu hayy to ga sun sun kore Allah da gaba din da haka waɗanda suka yi mubalaga cikin su sai ya hukunce kawai kore Allah suka yi amma ganin suke tarihi ne kawai sai suke Allah ne ليس بخارج ليس بالخارج ولا بالداخل ولا مع العالم ولا منفصل عن العالم وكذا وكذا بايا ثم بايا ثم بايا بايا وزي هذا مثل أقول في كده لا أقول إلا نبى ترجع في كذا to wannan kenan game ha yana daga cikin ayoyin da suke za su ga wannan babu fadin Allah ta'ala wa man yakun mu'minan muta'ammidan kaga wannan ma mutashabiha ce ga wadansu dan ma'anar ta ta koyi da wadansu أو تشتبه على الوحيدية وأن يعني تبدأ الوحيدية وحيدية تكون دم متزلة أقول لك تبدأ الوحيدية فكان آيوي بفكر مكان روان ولا يجي كذا زي كذا وسا فكر أنفاني su dukkan wani aya ko hadisi da yake sanya da yake zai ga hankali da wanda sa'alar rahama sun sauka wanda daga wannan kuma abin da suka daura kawai in dai mutum ya zunubi to ya zama wajibi Allah ya kai duka wasu suka wajabta Allah dole ya mutum kuma in dai mutum ya zirgi to kawai wasu yake ba ka kallon bangaren rahama sun fi kallon bangaren ne azaba ta haka dukkan ayoyi da nusus waɗanda suke sun yi maganar azaba to sun sun ɗauke su sun shafi mu ne sun shafi kafiri azaban nan za a shiga cikin wuta kuma har abada ba za a to su ne alwa'idiyya لأنهم تمسكوا بنصوص الوعيد وأعرضوا عن نصوص الوعد wato sun riko da nassosi da suke magana neman azaba amma sun kyale nassosi da suke magana yiwuwar gafartawa mutum yiwuwar yi masa rahama to sai sai kiransu alwayyidiyya fa fahimu minhu anna qatil almu'mina amdan to suka fahimci duk wanda ya kashe mu'mini da ganganci bin nar ko musalladun bin nar ko da da umma uka wa qad zalika fi dunya sahabi tabai suka ce kuma tun da kashe sai kabira ce to haka dukkan wanda ya karbi tun da kuma kabira ce kuma zai da wama huta wanda ya mu kuma tun da zai kabira tun alkabair zai da wama huta wanda ya saka kuma tun da kabira tun alkabair zai da wama huta wanda ya giba da an neman shi kuma zai tsakana da duniya shi ko ai an dauki abubuwa da jami'in su sai ko wannan sun dauka ne ba akan wannan kawai tun da wannan shi ke da nan wani ya kasa muminin mutamidan fasila'uhu jahannamu khalidan fi wannan ko suka babu wa'id ya kon adaba duk inda aka ambaci wa'id akwai yiwuwar a gafarta musu don Allah ta wayar gurma duna zalika liman yasha to amma su sun sai kallon wannan wayar gurma duna zalika sai tun da dai mutum ya yi laifin sai da kuma tun da kifan kai kaba'ira ce kuma an ce za a dawo ma'auta to kowane laifi ma wanda ba a yi magana mutum ba in dai shi ma kaba'ira ne to za a dawo ma'auta haka mu mutum zila kai an mu inda ku to waɗanda suka fi su barna su ne kawari don su kawari ko suka ɗauka ma idan kai zunubin kawai mutum ya kafarta ya kafarta a nan duniya to tunda ya kafarta a nan duniya kaga ba maganin auren sa ba maganin cin gadon sa ko shi to a lahira ko mukalla da kuma to amma su ne ta zalla suka ce a bai kafarta ba amma kuma ba mumuni bane wato yana munzila bai ne munzila sai ne suka ce dai idan muka ce kafiri ne to an zama fa amma ko ba mumuni bane kuma ya yi kaba ya yi kaba ira ba mumuni bane to kaga dai mutum da dole ne idan an je mutum ya fito ne da wawa a cikin kila mutum lawa gafinar fitawa mai kaba yana shine da suka ce ba kafiri bane wata kaga da ba za a yi masa kitabi ba za a kashe shi ke sannan kuma idan ya mutu a iya sun gada su kawai dan amfanuwar da zai da fatawar mutum lawa ke amma ba alhamdulillah ba zai ba amfana ya kome da fatawar su kudin da sun ce zai zama mace ko kuma da mun kula kula ne ta tattaba dan ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake umar da kullum da ba mu dan fatawa ku jahannam khalidan fiha غضب الله عليه ولعنه واجر غضبا عظيما فجزاؤه جهنم خالدا فيها ان جوزي بذلك in har za a wasu sakamako da shi da aka ji a cikin sai da goma to amma tun da Allah ya ya gabatar wa yadda kuma zai zai kakkata ba za a yi masa wannan sakamakon na da goma ɗin zai iya wa su dauka amma ba zai da goma wato ba za a wuce ne in juziya in har an masa sakamako da haka wa gadi wallahu adar wa lanahu wa dalhu azabul azima ko kuma ya zanto al-khulud dan ana nufin al-mukt tawi wato zama mai tsawo ba za ku jahannam khalidan biya ba ana nufin har abada ba inda Allah yana kawo khalidin da sina da yake abada da ake al-khulud na nuna al-abad da ba ta an kawo abadan a gaske ba akwai khulud la yadullu ala at-ta'did wa innama yadullu ala al-baqa muddatun tawila yana nuna dadewar abu abada ba wai har abada don dindin ba haka ahlus sunna suka fasara aya ومنها قوله ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في ما في السماء ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير حيث اشتبه على الجبرية على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختيار اختياري وغير اختياري.
wato wannan su kuma irin bid'a su daban suna kira aljabariya su aljabariya abin da suke gani idan mutum ya sha giya ba ya da yi Allah ɗaya ga dama ya sha giya da ba a yi masa karfi idan mutum ya je yana tsaye kitan kai ne zai hunta dan idan ka tabbata zai ce Allah ta alam ta alam anna Allah ya dawo maka sama alam ba ka san ba cewa ubangiji ta ala ya san da abin da ke faruwa a sama da kuma kasa inda zalika fi kitabi kuma da abin da ke faruwa din yana rubuta a cikin mahfuz ne ba dole ne ban ka dan san abin da an rubuta a lafin mahfuz da ma zaka inna zalika ala fakir kan zuran istama ala jabariya wannan aya ta rubuta da jabariya fa sai mu ruwa annal abda majburun ala amali karkashin wannan aya ta suka fahimci cewa dan adam ba duk abin da ya tilasta shi akai ba za da sabon wadda au annahu laysa lahu iradatun wala qudratu alayhi suka ce dan adam ba da irada ba da kudura akan shi sai abin da Allah ya kaddara masa wa a'radu an al-ayat dallati ala anna lil abdi iradatun wa qudra kuma wata aya da kuma dan adam yana da kudura yana da irada sai suka kawar da kai gaban sa wa anna fi'l al-abdi naw'ani kuma dukkan wani dalili wani dalili da ya nuna cewa dan adam fa aikinsa iri biyu ne akwai ikhtiyari akwai gairu ikhtiyari sun sun suka fiye da sun sun dauka dukkan wani abin da dan adam zai bayar da zabi a kai cewa dan adam ba da zabi kuma wanda ai ya saba shari'a ya saba hankali ina ba ta an fahimta inda Allah ya ce inna hadina hu sabila imma shakiran wa in ba ta kuwa kuma ya ce wa dai na hulun bin kaga dan adam yana da kowa ta ikhtiyar ke sannan dan adam yana da kowa ta irada Allah ya ba shi irada akwai abubuwan da suke faruwa sun fi karfin su ba da kowa amma akwai abubuwan da zaɓin sa ne duk wanda ya abu da zaɓin sa za a masa hukuma da shi wanda ya abu ba da zaɓin sa ba to ba za a masa Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man tukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم كما قلنا آية تقولنا هناك كفر اختياري وهناك كفر مكره عليه صاحبه فالذي كفر بسبب أنه أكره على الكفر فالله تعالى لا يحاسبه على ذلك عند إلا من أكره كيف أنت في لسه هذا أنا بذاب سبب أما ولكن من شرح بالكفر صدرا وأنه كنت